إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا قوة شابيو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرن مكة ومدينة na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da biyu ga watan bakwai a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasadinmu na 112 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi basu manta ba ba su sha'afa ba muna nan a cikin babin da ke magana akan wato rage sallah ko kuma sallar matafiyi duk dai tana yana ciki mun yi magana akan almusafiru idan qama liqada'i hajatin matafiyi idan ya tsaya ko ya zauna a wani gari da nufin biyan wata bukata walam yujmi iqamatan bai haɗa ainihin wato wannan tsayuwa ta zama dindindin ba ya ƙasar hatta ya kharuja zai ci gaba da rage sallah har sai ranar da ya fita ya bar wannan garin na fata an gane mun tattauna wannan za mu tahi yau aljam'u bainas salataini babin da ke magana akan haɗa salloli guda biyu guri ɗaya an gane asbabuhu menene sabubban da ke jawo a haɗa salloli biyu a guri ɗaya ko lokaci ɗaya na farko malam ya ce safaru halin tafiya yana sa a haɗa jam'i ko a haɗa sallah guda biyu a guri ɗaya a zahar da la'asar a haɗa ta ko magariba da isha a haɗa ta ko wani abu makamancin haka na fata an fahimta mafi yawanci ba a cika haɗa asuba da wata sallah ba ko kuma mu ce ba a haɗa asuba da ainihin wato wata sallah عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتهل صلى الظهر ثم ركب daga Anas ɗan Malik Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da Anas a aljanna ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izar hala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan zai yi tafiya ƙabla an ta ziga shamsu kafin rana ta karkace daga tsakiya a zuhura annabi yakan jinkirta sallam a zahar ila waƙatil asiri har sai ta zo lokacin menene la'asar sannan sai ya haɗa su sai ya sallace su idan tafiya ta taso wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato lokacin rana ta ainihin wato bata riga ta gushe ainihin wato daga tsakiya ba ma'ana lokacin azahar bai yi ba kuma zai ga tafiya ta kama annabi to sai ya bar azahar ɗin ba zai yi ta ba har sai la'asar ta me ta zo ko lokacin la'asar ya shigo sai ya hada da azahar da la'asar misali karfe sha ɗaya za ka yi tafiya ba za ka yi sallan azahar ba ko sha ɗaya da rabi ina fata an fahimta har zuwa sha biyu duka ba za ka yi sallah ba sai ka kama hanya ka tafi abinka to in lokacin azahar ya shigo sai ka jinkirta yin azahar har sai lokacin la'asar ya ne ya shigo sai ka hada su sai ka yi gaba ɗaya ina fata an gane to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato yi thumma nazala fajama'a bainahuma sannan sai ya nemi guri sai ya sauka sai ya hada tsakanin azhar da la'asar anas ɗan malik ya ce fa'in zagati shamsu idan kuma lokacin tafiya ta tasowa annabi lokacin rana ta kauce daga tsakiya ƙabula an yarta hila kafin annabi ya tafi ko ya tashi tafiya ko ya hau abin hawa sallar zuhura to kaga lokacin menene ta yi azahar ta riga ta ne ta shiga to sai sallaci azahar sun maraki ba sa'an nan sai ya ainihin wato hau abin hawan shi a wannan ruwayar haka ya zo amma a wasu ruwayo ya nuna sai ya yi azahar ɗin sannan ya yi menene ya yi la'asar wanda kuma shi ne abin da ya fi inganta kuma ya tabbata domin wannan ruwaya ma imam bukhari da muslim sun rawaito imam maliku a cikin muwadda ya rawaito imam nasa'i da al'imamu abu dauda duka sun ainihin wato rawaito wannan ruwayoyi ga baki daya ina fata an gane wa an mu'azin أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر ثم يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب na fata an fahimta daga mu'azu dan jabal Allah ya hada mu da mu'azu a jannatul firdaus yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi muhammadu tsira da aminci su tabbata gare shi kana fi gazwati tabuka ya kasance a yakin tabuka jama'a yakin tabuka ba a yi yakin ba amma dai an yunkura don mun yin yakin kafirai suka firgita suka razana suka ainihin wato a watsi suka bar kayayyakinsu da kayan faɗansu duk suka gudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi fai'i in ba ku manta ba mun faɗa muku cewa ganima ita ce dukiyar da aka fa aka ragargaji kafirai aka yaƙi aka buga aka yi nasara a kansu ina fata an fahimta da aka yi nasara a kansu aka ɗebi kayayyakin da suka bari kuɗaɗe kayan sakawa ababen hawa da dai shauransu wannan ita ake kira ganima fai'i kuma ita ce dukiyar da aka nemi a gwabza da kafirai sai suka ji tsoro ko suka nemi a sulhu ko suka gudu kafin a gwabza suka jefar da komai mun yi bayani dalla-dalla a tafsirinmu na suratul hashiri ina fata an fahimta an gani idan mutum ya je bi tafsirinmu na bana zai ji bayani filla-filla dangane da wannan matsala mun tattauna ta kwarai da gaske so wannan ita ne ake kira fai'i to yakin tabuka ba a yi shi ba don haka fai'i aka ɗiba ba ganima ba na fata an gane kafirai sun gudu ba su iya tsayawa suka gwabza da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to wannan yaƙi an yi hifi sa'atul usrat haka Allah ya faɗa a cikin suratul tauba ko a cikin wani yanayi na ƙunci saboda ga tsananin zafin rana saboda Allah ya jarrabi makka da madina da wannan zafin rana ɗin jama'a to daidai lokaci haka kuma in za a yi musu sanyi sanyi ake yi mai ma'ana ba sanyi irin namu na nan na ana sanyi ba su sanyin ake da gaske za ka ji har yana ratsa cikin kashinka in kuma zafi ake yi haka za ka ji zafin da gaske domin zafi a bana sanda ya kai 58 degree celsius a wasu gurare 56 degree celsius to kaga wannan zafin ai ya wuce abin nan ai don haka tun daga kokuwar kanka har tafin sawunka zufa ne kawai ke zuba mana to a wannan yanayin zafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi sahabbai suka tafi yakin tabuka da ma ga ba abinci wadatacce ba ruwa na fata an fahimta ga kuma babu abin hawa wasu wallahi a ƙasa suka bi manzan Allah da ƙafa yashi ya tafasa mana wasu wallahi ko takalmi babu a kafafunsu sai dai mutum ya yi dabara da ganye ko da ɓawon bishiya ko da wani abu waɗannan sahabban sun sha wahala ma to amma da ake Allah Allah ne kafirai da suka ji labarin sahabban annabi Muhammad wallahi kafin su isa tabuka duk kafiran sun watse da gudu suka dinga guduwa suna barin kayayyakinsu shine annabi ya karasa aka tattaro komai aka dawo da shi madinatu rasulillah an gani to wannan shine yakin tabuka to lokacin annabi da yayi wannan tafiya a ya kasance izarta hala idan ya ya tashi yayi tafiya ko ya sauka kabla an taziga shamsu kafin rana ta karkace daga tsakiya a kharar zuhura annabi sai jinkirta menene a zahar hatta ya jima'aha ilal asiri har ya hada ta tare da lokacin menene lokacin la'asar sai ku gane wannan ka'idar in dai za ka fita tafiya lokacin rana ba ta riga ta raba daga tsakiya ba to shine lokacin da ake jam'ut ta akhir sai a jinkirta a zahar zuwa lokacin menene la'asar in kuma lokacin da za ka tafi ko za ka fita daga gida wato rana ta riga ta mai eh ta karkace to sai ka nemi guri sai ka tsaya kafin lokacin azahar ya fita sai ka jawo la'asar sai ka yi su ne tare ina fata kun fahimci magana amma dai ka sani ba a fara yin sallar ƙasaru ko haɗa sallah daga ina daga gida sai ka kama hanya halin menene mun karanta wannan da ko a baya ɗazu abin nan satuttuka da suka wuce ko sai ka fita daga gari sannan ka rage sallah ana fata an fahimta to haka sai ka fita daga gari sannan ka haɗa an gane magana da kyau ku amma in ka riga kuma ka isa garin da za ka je to kana gida ma kana iya haɗa azahar ɗinka da menene da la'asar ku gane wannan in ka riga ka isa amma akan hanya kafin ka bar gida an fi so sai ka fita daga garin da zaka kake sannan ka menene ka rage sallah sannan ka me ka kuma haɗa ta na fata an gane tare da cewa wasu malamai suna da fatawa saɓanin wannan amma dai wannan ɗin ita ne wacce ta fi fitowa da ma'anar hadisan da muke karanta ko muka karanta ko wanda za mu karanta nan gaba wai zarta hala ba'ada zaigi shams idan kuma ya fita ko ya hau abin hawa ko ya kama hanya ka bayan rana ta riga ta gushe daga tsakiya sallar zuhura wal asra jami'an sai ya sallaci azahar da la'asar gaba ɗayansu sun masara sa'annan sai annabi ya ci gaba da tafiyarsa ina fata an gane kun ga ka'idar kenan in za ka tafi kafin rana ta gushe ka jinkirta azahar zuwa lokacin menene in kuma ka fita lokacin da za ka tafi rana ta riga ta bushe lokacin azahar ya shiga to ɗauko la'asar ka kawo ta lokacin menene ɗauko la'asar ka kawo ta lokacin menene azahar sai ka yi su tare wa kana izar ta hala qabla al-maghribi akhara al-maghriba hatta yusalliha ma al-isha haka ya kasance in annabi zai yi tafiya kafin magariba qabla al-maghribi karfe biyar ne karfe hudu da rabi ne karfe hudu da minti hamsin biyar da kwata biyar da rabi ina fata an gane kaga magariba ba ta yi ba kenan ko to sai jinkirta magariba har sai ya hada su tare da menene da sallar isha wa izar tahala ba'dal magaribi in kuma har lokacin tafiyarsa ta taso lokacin magariba ta shiga ajjala isha kaga anan sai marawaici yayi kan amfani da kalmar ajjala sai ya gaggauto da isha shi ne ma'anar ajjala tunda lokacinta bai riga ya yi ba ko kaga an gaggauto da ita kenan sai ya gaggauto da isha fasallaha ma'al magaribi sai annabi ya sallace su sare da menene da magariba an gane magana da kyau ko yawwa to wannan shine tsarin yadda ake hada salloli a halin menene a halin tafiya ka rike wannan formuloli duk lokacin da tafiya ta taso ma to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kai ma haka za ka yi Allah ka datar da mu wa anhu annahu annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ama tabuka fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajma'u bayna az-zuhri wal 'asri wal maghribi wal isha qala fa akhara as-salata yawman ثم خرج فصلى الظهر والأسر جميعا ثم دخل thumma kharaja fa sallal maghrib wal isha'a jami'an kun gani ko tunda an riga an isa inda za a je to sai tsarin kuma ya canja shine dama ɗazu muka ce in ka riga ka isa to ka ga dama ka tashi he ka haɗa azahar da la'asar ba wai sai kana kan hanya mu ba sharatan bane sannan ake haɗa tsakanin salloli jama'a in dai inda ka je ba ka je zama bane ka je a halin menene matafi ka je balaguro in azahar ta yi sai ka tashi sai ka yi su tare da menene da la'asar ina fata an fahimci magana in kuma azahar ɗin ta riga da ta riga ta shiga sai ka jawo la'asar sai ka yi su me tare na fata an gane to shine yake cewa wa anhu daga dai hi mu'azu dan jabal Allah ya haɗa mu da mu'azu dan jabal a jannatul firdausi dama mu'azu dan jabal yana daga cikin mafiya sanin fiqhun wato ibadat na fata an fahimci magana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin wanda ya san fiqhun ibadoji yadda ake sallah azumi da sauran ibadoji annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'az dan jabal yace mun fita tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ama tabuka kaga yawanci sukan ce ama tabuka saboda ba a yi yakin ba idan kuma an yi hesu ce gazwatu kaza yakin kaza na fata an gane amma idan yaƙi yawanci ba a yi bai ce shekarar da aka yi kaza saboda ba a gwabza ba sun tsorata ko sun razana ama tabuka fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jima'u bai zuhur to a wannan lokaci annabi ya kasance yana haɗa tsakanin azahar wal asri da kuma la'asar wal magribi wal isha sai ya haɗa kuma tsakanin magariba da menene da isha ƙala ya ce fa'akharar salata yauman wata rana annabi sai ya jinkirta sallah bai fito da wuri ba sun makaraja da ya fito fasallar zuhura wal asura jami'an sai ya sallaci azahar da la'asar tare kaga ya ɗauki azahar kenan ya kai ta lokacin menene la'asar azahar ta yi ana jira ya fito ya fito bai fito ba sanda lokaci ya shiga da yawa har la'asar tana dab da shiga sai annabi ya fito sai ya azahar da ya azahar kafin a idan da azahar la'asar ta mi ta shigo sai aka hada da ita ita ma to ya halatta wannan ma kuma jam'in ya halatta a hada wannan da wancan ko dai ka jawo wannan lokacin wannan ko ka ɗauko wannan ka kawo shi lokacin wannan duk ya halatta duka hadisai sun zo sun nuna haka ga hadisan da muna karantawa da thumma dakhala da annabi ya azahar da la'asar sai ya shiga thumma kharaja sannan sai sake fitowa fa sallal maghrib wal isha jami'an sai sake musu sallan isha da magariba tare ko magariba da isha tare kaga yanzu an isa ana gurin amma annabi ya hada sallolin so sharaɗin ba sai ana halin tafiya ba in ko da an shi isa inda za a je ko kwana nawa za a yi matuƙar ku ya ku ne matafiya to za ku iya yin ƙasar kuma za ku iya yin jam'i kuma za ku iya jawo a zahar lokacin la'asar za ku iya jawo la'asar lokacin menene a zahar kun gane magana da kyau ko haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka in kun kamo hanya kuna dawowa kafin ku iso gari inda dama kuke to za ku iya haɗa azahar da la'asar za ku iya haɗa magariba da isha duka bayan wannan kuma za ku ci gaba da yin wannan ƙasarun ne ku rage sallar raka'a biyu har sai kun shigo gari ne sannan wannan ƙasarun ta fada a kanku ban gane ko kun fahimta ba sai dai fa idan kun yi sakaci lokacin sallah ya shigo ba ku yi tsaya kuka yi ba har sai da kuka shigo gari to a nan kuma in kun tahi me za ku yi cikawa za ku yi sannan ba za ku yi su me ba kasaro ba jam'i ba eh ba za ku haɗa su ba na a sake bayani a bari mu ƙara bayani ma'ana muka ce misali ka taho daga kano a zahar ta ma a hanya sai ka ƙi ka tsaya la'asar ma ta yi a hanya sai ka ƙi ka tsaya har ka shigo gari da ka shigo ba za ka yi sallolin nan ne ba raka'a nawa nawa ba ba za ka yi kasaru ba dan romo ne dama aka baka na halin me na halin tafiya sai ka ƙi kamo ruwan nan roman har tafiyar ta ƙare domin daga ka dawo gida ai yanzu kai ba matafiyi ba ne kai ɗan gida ne yanzu to tunda kai ɗan gida ne yanzu cika sallah za ka yi sannan kuma ka yi azahar sannan in lokacin la'asar ya shiga sai ka tashi sannan sai ka yi la'asar a lokacin da ka shigo gari mu kaddara la'asar ba ta riga ta yi mai ba ta yi ba to ba za ka haɗa su ba sai ka yi azahar da ta same ka kan hanya sai ka jira sai lokacin la'asar ya mai ya shigo sannan sai ka yi domin shi ma haɗawar ai albarkacin kana halin tafiya ne aka baka damar haɗawa to sai ya zama baka mori wannan alfarmar da aka yi ma ba har sai da ka shigo gari to ita ma haɗawar ta tashi kamar yadda ƙasarun ta tashi na'am a'a ai kai matafiyi ne an maka wannan uzurin eh a halin tafiya kai baka da wannan matsalar mazaunin gida shi ne yake da wannan hukuncin na maganan qada'i zai yi ko kuma ada'i zai yi amma wanda yake da tafiya shi an masa wannan rangwamar roman da kawai aka bashi ne bai tsaya ya rore shi ba amma yana da wannan uzurin na fata kun gane magana Allah ya shiryar da mu. Na. Eh. Eh za ka yi su daban-daban ne. Eh lokacin da ka iso duka lokacin su ya shiga za ka yi su daban-daban. Na'am. Shi ne yake cewa fa sallal magariba wal isha a jami'an sai annabi ya sallaci magariba da isha gaba ɗayansu. Wannan shi ne sababi na farko ko kuma magana ta farko da malam ya yi dangane da abin da ke jawo a haɗa sallah kuma a yi musu ƙasaru shi ne halin menene halin tafiya sababi na biyu almatsaru alaikum salam e ba matsala inda kana kan hanya baka da damuwa e dama ba a so dai ka iso inda za ka je ne ka tsaya ka mori wannan alherin kana tsakiyar hanya ko kana kan hanya kafin ka iso inda za ka dawo kaga wannan fa muna magana in mutum na dawowa daga tafiya ne eh kwarai da gaske kai naka baka da matsala eh Allah ya shiryar da mu kun gane tambayar da yake aiko yawwa wa an hisha almataru daga cikin sabubban da ke jawowa wato a hada sallah shine ruwa ruwan sama عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه دقى نافع مولى عبد الله بن عمر يتي أن عبد الله بن عمر ميجدنش أوغيش عبد الله بن عمر ما لمنسى يتي كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء إذن شو أقبني كو قمنوني ko wanda aka ba wa ragamar shugabanci suka zo za su haɗa tsakanin magarba da isha filmatar a halin ana ruwan sama jama'a ma'ahum shi ma sai ya yadda a haɗa sallah tare da shi tare da cewa ba shi ne shugaba ba amma sai ya bi shugabanni sai a haɗa sallah tare da su saboda kamar yadda muka faɗa muku a baya cewa shugabanni a wancan lokutan su ne menene su ne limamai su ne limamai su ne alƙalai su ne komai na al'umma ma ba yanzu ba yanzu su zo a yi sallar ma da su ma aiki ne ba wai maganar su ja ku ba na fata an fahimci magana su zo a yi sallar da su ma matsala ne to shi ne abdullahi ɗan umar ya kasance idan shugabanni suka fito za a yi sallah tare da su za su haɗa sallah shi ma sai ya da a haɗa sallah tare da shi saboda me saboda yana bin tsari na shugabanci wani shami bin urwa anna abahu urwata ibnu zubair kenan wa sa'id bin al-musayyib wa ababakar bin abdurrahman bin al-haris bin hisham bin al-mughirati al-makhzumiyyi al-makhzumiyya kanu yajma'una bayna al-maghrib wal isha fi al-laylati al-matari matarati matarati iza jama'u baina salataini wala yunkiruna zalika daga hisham dan urwatu hisham ibn urwa ibn zubair hisham dan urwatu dan zubairu hisham dan gidan urwatu dan gidan zubairu zubairu kuma ƙani ne a gurin ainihin wato urwatu ɗan zubairu kuma kusan ƙani ne a matsayin a gurin na aisha na fata an fahimta anna abahu zubairu ɗin kenan ma'ar abahu urwatu baban si wato hisham ɗin urwatu na fata an fahimta wa sa'id bin al-musayyib da sa'id dan musayyib wa ababakar bin abdurrahman ibn al-haris da abubakar dan abdurrahman dan haris dan hisham dan mughira al-makhzumiyya kanu yajma'una bainal maghrib wal isha waɗannan tabi'ai da sahabbai gaba ɗaya sun kasance sukan haɗa tsakanin magariba da menene da isha fil lailatil matsirati a cikin daren da aka yi ruwan sama ko ake ruwan sama in aka ce allailatil matsira to ana nufin ɗayan biyu ko dai ana cikin ruwan ko kuma an yi ruwan an gama na fata an fahimta idan ana cikin ruwan ba a so a fito masallaci har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ladanan shi idan ana cikin halin ruwan sama ladan shi kan ya zama wajibinsa ya fito amma idan ya zo ya kira sallah to ya ce wa mutane ku yi sallah a ina a gidajenku ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal mun karanta da ku a baya ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida shi dan ya sanar da mutane dole zai zo shi amma idan ya kira sallah zai ce kowa ya sallah a ina kowa ya sallah a gidan shi wannan shi ne abin da annabi ya koya wa ladanan shi cewa in ana halin ruwa wannan kenan sannan abu na biyu idan an yi ruwan an ɗauke gari yakan zama akwai menene saɓi da taɓali kuma a waɗancan lokutan ba irin lokutan mu ne ma na yanzu wanda akwai lantarki ko akwai toci ko akwai kaza ba so don haka tunda akwai hali na duhu da hali na kwazazzabai ruwa ya kwankwanta a ainihin wato kan hanya za ka iya zuwa kana ganin guri kamar dandamali ne a he kwalbati ne kana tsoma kafarka ka ji ka faɗa kwalbati haka ne ko ba haka ba to sai annabi ya ce kowa ya sallasa a ina a gida to wannan shine abin da ya tabbata a sunar manzon Allah da ma ana buƙatar mu lura da wannan to shine allailatul matira dare wanda yake an yi ruwan sama to sun kasance waɗannan waɗannan bayan Allah da muka lissafo wanda Hisham ya lissafa mana yace iza jama'u baina salataini a fi lailatul matira a cikin dare wanda yake an yi ruwa iza jama'u baina salataini sukan hada sallah tsakanin salloli guda biyu wala yunkiruna zalika kuma ba sa inkari akan me yasa aka hada sallolin sai a haɗa magariba a haɗa isha a halin ba a tafiya ba ku lura wancan babu mun yi magana ne akan haɗa sallah a halin menene wannan ko muna magana a halin ana zaune a gida amma ruwan sama ya jawo a haɗa menene to don Allah jama'a don Allah idan wannan sunnar haka ta tabbata idan ana ruwan sama ko an yi ruwan sama gari ya yi duhu a haɗa sallah me yasa wasu suke kwarmato da ihu idan an zo an haɗa sallah a masallaci akwai fa wanda suke ganin in an haɗa sallah su sallan ma bata yi ba wallahi akwai waɗanda bayan an gama sukan je su sake tasu a gida suna ga wannan da liman ya ja su bata yi ba su he su fita daga an tahi za a haɗa su he su fita a dalilin me wato yana da kyau ya zama ba ma zaben abu na shari'a ba in aka ce shari'a ta tabbatar da abu to ina ganin ba daidai bane ya zama muna ikhtiyari muna selecting abinda muka ji yayi mana daidai da ra'ayinmu ko da ba mu da ilimi akan shi cewa haka ne kawai sai mu aikata wallahi ba daidai bane in har ka yadda da limamanka wanda suke janka sallah suke karantar da kai to ya kamata in sun zo da hukunci suka karanta cewa haka ake yi ya kamata ka bi su bai kamata ka bauɗe ko ka fanɗare wa wannan abin nasu ba saboda ai ba son zuciya suka karanta ma ba to amma sai ga an tahi za a haɗa sallah wannan sai ya fita ta wannan kofar wancan sai ya fita ta can wanda kuma zai muku kara zai tsaya a haɗa sallar amma ya koma gida zai sake yi bai yarda da ku ba wannan ya yi kara kenan to kaga wannan ba daidai ba ne jama'a yanzu dai ga dai waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai an jero sunayensu ga su kusan mutum biyar kuma saboda ku gane cewa hatta a zamanin da an sami masu inkarin haka daga ƙarshe sai ya ce wala yunkiru na zalika in an haɗa sallar ba a inkari saboda an samu wanda suke ɗan inkari ɗin shi yasa ya cikata da wannan magana ban gane ko kun fahimta ba don haka abin da ya tabbata a sunna shine in aka yi ruwan sama ko ana ruwa idan liman ya zo ana idar da sallah sai ka ce ku tashi kowa ya tashi ce tare mana da ikama sannan akwai wata bid'a da ake wanda wannan bid'a ne shine ladan ya koma gefe ko bakin wundo ko bakin kofa yayi kiran sallah kafa kafa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wai tunda mutanen suna cikin masallaci ba sai an daga murya ba bai tabbata a sunna ba ba wanda ya ce ka sake maimaita kiran sallah dama me wato mutane mutane mu dinga gane fa'idar abu duk abin da shari'a ta ce a yi yana da wata manufa me manufar kiran sallah ne jama'a ba je da mutane su fito a yi sallah ba to duk suna nan ban gane ko kun gane ba to wa za ka ƙara kira kuma kowa yana masallaci in dai mai zuwa a yi sallan ne da shi yana nan in kaka ko bai zo ba to da ba ba mai zuwa ba ne ko ba haka ba ne to me amfanin a ce za a ƙara kira babu ba fa'ida shi yasa shari'a bata kawo shi ba to amma wasu malaman fiqh Allah ya saka musu sun ce ayi amma babu nassi da ya nuna cewa ai wannan kiran sallan babu shi abin da ya tabbata kawai a tashi a tada iqama in ba ku manta ba anan na muku tambaya anan nace wai me matsayin iqama ne ma tukunna a sallah ita kanta iqamar ma tukunna nan kowa ya dinga ta taburza a ƙara gagara kawo mun abin nan ƙarhe dai mun fita da cewa iƙama ba menene ba ba wajibi ba ce kabbara harama ita ce wajibi mun karanta da ku anan har na tambaye ku nace da mutum zai zo yayi sallah haka kawai yana zuwa ce Allahu akbar sallan azhar bai yi iƙama ba me matsayin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ta yi kawai da ya bar wani mustahabbi wani abu da ake so a ce an yi a sallah ina fata an fahimci magana amma ba wanda ya isa ya ce sallarsa ba ta yi ba to in wannan tabbatacce da to ina kuma ga wannan maimaita kiran sallah da ake a bakin wundo Allah Allah kawo mana sauki to wannan shine dan haka yace wala yunkiruna zalika ba sa inkarin wannan hada sallah idan an hada ta wa an Musa bin Uqbata anna Umar bin Abdul Aziz kana yajma'u bainal maghribi wal isha al akhirah idha kana al mataru وإن, وإن سعيد بن المسيب وأروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن هو ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك تو كجفا وانا دفا ان كان جن جلوب جماعة تو وانا رواية اتتي جلوب دقا موسى ان اقبا أن عمر بن عبد العزيز خليفة نبي عمر بن عبد العزيز جماعة wannan waliyin Allah ne wannan mutumin da kuke gani Umar dan Abdul Aziz ka je ka karanta tarihinsa wato za ka ji walittaka a gurin wannan mutumin mutum ne bawan Allah khalifa na biyar mutum ne bawan Allah malam muttaki malaman tarihi sun tabbatar da cewa kada an ya kuna sahabiyan laula annahu malaki bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ɗabi'unsa da halayensa ya yi kama da na sahabbai kawai matsalar ƙwaya ɗaya hile bai game da annabi muhammadu ba bai zama sahabi ba amma mutumin kirki ne ƙwarai da gaske ana buga misali da hi a rayuwar mutanen arziki cikin bayan allah allah ya haɗa mu da su a aljannar firdausi to cewa lallai a umar ɗan abdulaziz kana ya jama'u bainal magharibi wal isha ya kasance yana hada tsakanin magariba da isha al-akhira ta ƙarshe idan kana al-matar idan ana ruwan sama wa inna sa'id ibn al-musayyib kuma sa'id dan musayyib akhir al-mutaqaddimin wa imam at-tabi'ina wa urwa ibn az-zubayr da urwatu dan zubayr wa ababakar bin abdurrahman da abubakar dan abdurrahman wa mashyakha dhalika az-zaman kai da gaba ɗaya malaman wannan zamani gaba ɗaya kanu ya sallu na ma'ahun sun kasance suna sallah tare da waɗannan wala yunkiru na zalika kuma in an idar da sallan babu wanda ke inkari cewa me yasa za a haɗa mana sallah saboda annabi ya yi stam ya ce ayi in dai ana ruwa ko an yi ruwa an ɗauke gari ya yi duhu akwai taɓali ana haɗa sallah an gane maganar da kyau ko akwai maganganu na cewa idan hadiri ya taso ko idan ana walƙiya ko wani a makamancin haka a ƙashin gaskiya saboda Allah da ni ma ina kan fatawar malamai cewa a hada sallah in hadiri ya taso amma daga baya ilimi ya ƙaru bincike ya ƙaru cewa malamai sun tabbatar da cewa sai ruwa ya sauka wannan shine magana mafi inganci ina fata an fahimta amma a karin farko ko a baya da ni ma fatawata da tunanina da iya abin da na karanta shine ana hada sallah amma magana mafi inganci jama'a shine lalle sai ruwa ya sauka idan ruwa bai sauka ba a yi sallah a jira in ruwa ya sauka a tashi a yi a ƙara haɗawa in bai sauka ba sai a jira sai lokacin da sallar ta yi a zo sai a yi ta wannan shine abin da ni na fi gamsuwa da shi wallahu ta'ala a'ala yawwa mansur isa yalwa ba masha Allah to to wannan shine gaskiyar magana ni ma abin da na fahimta kenan amma da lalle shekaru da dama da muna ba da fatawar cewa idan hadiri ya taso a hada sallah wallahu ta'ala a'ala Allah ya ƙara shiryar da mu ya ƙara mana ilimi mai albarka na tsoron Allah wa an ibn abbas qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا مطر ولا سفر daga ainihin wato ibnu abbas allah ya haɗa mu da shi a aljanna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar wal asr ya sallaci la'asar jami'an gaba ɗayansu wal magariba sannan ya sallaci magariba wal isha da isha jami'an su ma gaba ɗaya fi ghairi haufin ba ana cikin halin tsoro ba wala safarin kuma ba ana halin tafiya ba to me jawo ya hada kenan ba tsoro domin ana hada sallah ma a halin tsoro na fata an fahimta sannan ana hada sallah a halin tafiya mun karanta yanzu muka gama sannan muna magana yanzu ana hada sallah a halin ruwan sama to yanzu ba tafiya ba ba kuma me ba ba tsoro ba to me jawo aka hada ga matsalar na afiliya za ku kamar ba ku gane ba ruwan sama shikenan saboda ai dama muna babi ne na hada sallah a halin ana halin ruwan mai to amma kuma akwai wani sababi da yake sa a hada sallah ba ruwan sama ba tsoro ba tafiya shi kuma wani sababi ne wa zai gaya mu ko wanda yace ya kafa na a mun ta faɗa cewa ba tafiya sanyi Allah ku dinnan ragwancin ku yana da yawa rahin lafiya yana sa a haɗa sallah eh annoba abin nan corona virus Allah ya ƙara nisan ta da mu eh a dama ba mu ce ba za mu tattauna ba yanzu muna ɗan wasa kwakwalwa ne ok na'am eh ana haɗawa jazakumullahu khairan wannan yana daga cikin shi ma ana wani mitin muhimmi a jira lokacin azahar zai yi a jira a bari sai an je ƙarshen tattaunawa sannan an tahi sai a me sai a haɗa gaba ɗaya aljam'u lil haja ake kiransa eh wato jam'i saboda bukata lafiya kalau ba ruwan sama babu tsoro babu mai tafiya ba sanyi ba komai amma an shiga wani yanayi na tattauna wata muhimmiyar matsala wanda take da alaka da addini to sai a jira kowa ya je in waɗancan za su kun ji an kira sallar duk sai ta sallar su ku nan ku goma a ku ashirin ne ku talatin ne sai ku jira sai kun isa gaba sannan a irin wannan kada wani wanda ya san zamansa a mitin ɗin yana da muhimmanci ya tashi ya ce shi bari ya je ya sallah a hada shi ya ce a'a to dama ana jira irinsa su tashi ne suna tashi sai a shigo da wata ajanda sai a yi mata hanci wanda da yana gurin zai ba da wata magana da za ta ba da fa'ida to amma ganin ko kariya ganin baya nan sai a bujiro da abin sai a yanke mara hukunci sai ya zama an cutar da al'umma rahinsa ya jawo cutar da al'umma to sai malamai suka ce gara ya zauna a jira sai lokacin sallar ya fita an shiga wancan sai a tashi a haɗa su shi ya fi alkhairi sama da tahin sai je sallar sa shi kare ban gane ko kun gane ba saboda haka yan majalisar jihohi da yan majalisar tarayya da zaman sati sati da ake na laraba laraba a majalisar ina ƙasa idan kun san akwai irin wannan tsakaninku to ga fatawa daga malaman sunnar annabi muhammadu cewa ku dinga jira sai an tashi sannan ku je ku haɗa sallolin wannan ya fi alkhairi sama da ku tashi ku tafi dama ana jira sai kun tashi ku yan arewa an san dama in lokacin sallah ya ba za ku iya haƙuri ba ina fata an fahimci magana kuna tashi sai a shigo da shugaban ƙasa wani motion sai a tattauna a buga mar guduma magana ta ƙare kafin ku dawo an gama irin executive council da za kuma lawa khaira wa alaikum salam ya taɓa faruwa an mana irin wannan ko aka yanke wani hukunci ba sa nan kaji ko to akwai aljam'u lil haja wanda musulunci sunna ta zo da shi ka je ka karanta muwadda ta imam maliku ya kawo hadisan an gane magana da kyau ko to duk yana daga cikin wannan ma'anar cewa annabi ya haɗa sallah ba lokacin tsoro ba ba lokacin mai ba tafiya ba kuma ba lokacin ruwan sama ba shine aljam'u lil haja ina fata an gane magana yawwa Allah ya shirye da mu wa anhu qala jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kar oke haka ne baina zuhri wal asri wal maghrib wal isha fil madinati ko fi ghairi khawfin wala matarin to kaji can an ce fi gairi haufin wala safari nan kuma an ce fi gairi haufin wala matsari kaga a can an ce kaga da tafiyar da ruwan duk sun shigo ma'ana wani abu ne yasa aka hada sallar kenan na fata kun gane magana dama abu uku ne da tafiya da ruwan sama da tsoro to da tsoron da ruwan saman da tafiyar duk sun fito a cikin wannan ruwayoyin gaba daya an ce annabi ya hada sallah babu su gaba daya to kaga shine irin wancan to akwai kuma wata ruwaya da za mu zo mu karanta cewa arada Allah ya taharraja ummatahu annabi ya yi haka ne saboda kar ya kuntata ya takura ko ya bakanta wa al'ummar sare shi ne dai wannan maganar da muka faɗa cewa yanayi na sa a haɗa sallah ko na halin mitin ko wani abu muhimmi wanda zai sa al'umma ta haɗa sallah in an haɗa don wannan larura musulunci ya yadda kuma Allah bai hana haka ba kuma idan aka yi sallar sallar ta yi ina fata an gane za mu zo makaranta a gaba malam ya ce wa huwa yush'iru annal jam'a lil matsari kana ma'arufan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji a jikinsa cewa ko kuma marawaici yana ji a jikinsa cewa lallai a haɗa sallah saboda ruwa abu ne wanda yake sananne fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah walau lam yakun kadhalika da a ce abin ba haka bane lama kana thammata fa'idatun min nafil matari ko ka sababin mubarririn lil jam'i na fata an fahimta yace da bai kasance wata akwai wata fa'ida na kora maganar ruwa ba kamar wani sababi wanda zai zama dalili da zai sa a ainihin wato haɗa sallah wato ya kawo ne don ya nuna banda ruwa banda halin tafiya banda tsoro to akwai abin da ke iya jawowa a haɗa sallah kamar yadda muka ba da bayani a baya shine maganan abin da take kunsa a nan na fata an gane alhajatul arida to kaji bukata mai bujurowa tana sa a haɗa menene don mu yanzu muna asbabul jam'i baina salataini sabubban da ke sa a haɗa menene salloli mun yi magana akan halin tafiya yanzu yanzu muka gama mun yi magana a halin ruwan mi ruwan sama yanzu muka gama yanzu kuma za mu shiga sababi na uku shine alhajatu al'arida wato buƙatar da ta bujuru wanda za ta sa a jinkirta sai an gama sannan a haɗa menene a haɗa sallah yanzu abin ya fito fili babi ma musamman malam ya kulla don yi mana bayani na fata an gane an ibn abbasin qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an fil madinati fi ghairi khawfin wala safarin qala abu zubair fasaltu sa'idan lima fa'ala dhalika فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال arada Allah yi hurija ahadan min ummatihi ka gani daga abdullahi dan abbas Allah ya haɗa mu da dan abbas a jannatul firdausi ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuhura annabi muhammadu ya yi sallan azahar wal asra da sallan la'asar jami'an gaba ɗayansu bil madinati a garin madinatul munawwara fi gairi khawfin ba cikin halin tsoro ba babu yaki babu wani tsoro na 'yan ta'adda yanzu kenan jama'a irin halin da aka shiga na misali haka kawai ana sallah sai wasu ahe sun zo sun dasa bom ana cikin sallah sai kawai ka ji bom ya tashi ya kashe mutum talatin arba'in kaza kaza irin halin da aka shiga shekarun baya har ta kai ga matasa ne ke gadin bayan Allah da sanduna da adduna idan jama'a sun idar da sallah su ma he su higo a yi gadinsu su ma su yi sallah yanzu wannan halin tsoron ya kai a haɗa sallah ko da babu ruwan sama ko da ba halin tafiya ya kai ya kai saboda hali ne da ake kashe bayan Allah malam yanzu kuna ga kwanan nan a goza ne ko ina ne goza ne garin ko aka tura wata yarinya yar shekara bakwai ne ko takwas ne ko shida ne malam ta shiga wani guri malam da bom ta tarwatsa mutane malam pieces akwai wanda na gani rabin kwakwalwarsa gaba ɗaya na zuba a ƙasa wallahi kau da kai ne ban iya kallon bidiyon har ƙarshe ba to irin mutane suna irin cikin halin irin wannan tsoron ko ba ruwan sama ko ba abin nan sai a ce liman an yi azara e tayar mana da la'asar mu yi sai a yi kowa ya tafi gidansu sai kuma magarba a dawo ita ma ana shigowa ana yin magarba sai a ce ladan e tayar mana da ikama mu yi magarba sai a yi a kulla masallaci sai asuba saboda ai yawan fita ku dawo ku fita ku dawo a nan ne ake samun tsakanin wani ko magarba a yi magarba da isha a haɗa su gaba ɗaya nake nufi irin wannan tsakanin ne ake samun mugayen su shigo su dasa muku abin da za su dasa aiko to kaga an haɗa a wuni kaga sallah sau biyu kawai za a yi sai a yi gadin masallacin na wannan lokutan a haɗa sallolin kowa ya shiga gida wannan ya tabbata ba dole sai ana cikin halin yaƙi ba ababen tsoro suna nan da yawa yanzu hatta irin ƙauyuka na zamfara da irin ƙauyukan katsina da suke fama da kidnappers hakan nan wani lokaci malam za ka ji an ce 'yan ta'adda sun shigo sun samu mutane a sallan magariba sun buɗe musu wuta gaba ɗaya lokaci kaza kaga ya halatta a jawo wani lokaci sai a haɗa sallar a yi jam'in kowa ya shiga gida ya rike kuma makami a hannunsa yi to za ka zauna ne wani banza kawai malam ya zo ya turmishe ka yadda suke yanzu ɗazu na ga wani bidiyo ta inda za ka gane mutanen nan malam ba su da imani mashin ne fa wani bidiyo ne wani ya ɗora a facebook mashin ne wani ɗan ta'adda yayi ya tada mashin ɗin mashin ɗin ya ki tashi ya buga ya buga mashin ɗin mashin ɗin ya ki tashi ka san me yayi wa mashin ɗin sa kafa ya shura mashin ɗin cikin kwari bayan da ya shura shi kuma sai ya haka sai karkato da AK ɗinsa fa fa fa fa fa kawai ya harbi mashin ɗin yanzu wanda zai harbi mashin ne kake jin ba zai haifi dan adam ba mashin ma bai bata ba wallahi tallahi wannan abin ya ban mamaki ya tura mashin din kwari sannan ya karkato da bindiga sai ya harbi mashin din kaga ko kai ya kama in ka bata ma rai bude ma wuta zai ba abin da ya dame shi abin dariya abin tausayi kuna ma ta harbi dan tsako Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana saukin wannan fitina Allah ka kawo mana saukin wannan fitina Allah kawo mana sauƙin wannan fitina na'am alhajatul arida wace mun karanta ko daga Anas dan Malik yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuhra wal asra annabi yayi sallan azhar yayi la'asar jami'an gaba ɗayan su bil madina a garin madina fi ghairi khawfin wala safarin ba halin tsoro ba ba halin tafiya ba qala abu zubair al imamu abu zubair yace fasaltu sa'idan sai na tambayi sa'id lima fa'ala zalika me yasa annabi ya hada sallah babu tsoro ba ruwa faqala sa'altu ibn abbas kama sa'altani yace yadda kamun tambaya haka na tambayi dan abbas marawaicin wannan hadisi faqala sai abdullahi dan abbas yace min arada Allah yukhrija ahadan min ummatihi annabi yana nufin baya so ya sa kunci da ta- da takurawa ɗaya daga cikin suwa al'ummashi ma'ana bukata ce ta taso sai ya ga cewa maimakon a yi sallah a dawo sai ce a ƙarasa abin da ake ciki ina fata an gane a gama abin sai mu haɗa a zahar da la'asar sai kowa ya kama hanya saboda kar ya tsuntata wa suwaye ne ne al'ummash ya tabbata da ma ko bai tabbata ba ya tabbata ga annabi yayi ga abdullahi dan abbas shi ya rawaito eh kwarai da gaske maganganu suka yi zafi don wani lokaci tashi a irin wannan gabar ba a je wata gaba muhimmiya ba yana iya mai da hannun agogo baya da an fara shawo kan wane ya fara haƙura sai aka ce to a tashi a je a yi sallah kafin ku dawo ya sake tunzira jama'a haka da kuba haka ba ya ba a tashi sai an je ƙarshe wannan shine gaskiyar magana wallahi kafin ku dawo ya ƙara tunzira yana dawowa sai ya ce wallahi ban yarda ba ko kuma ya fita kafin ya alwala wani ya buga marwa ya ce wallahi karka yarda ko kuma wani munafiki a gurin zaman kuna fita hei jahi gefe jikin fila sai na ga alama za a yi kaza wallahi karka yarda muna yin sallah in mun dawo ka ce wallahi baka yarda ba ya wargaza muku zama ko bai wargaza kaga matsala ta faru jama'a dawo farko kaga gara a hada a karasa a hada sallah kowa ya tafi don wani an ritsa hito kar ku yadda ya fita in aka riga aka ritsa hito a dafihi sai an je karshe in kuka kuskure yayi waje to in ya dawo da sabuwar matsala zai dawo muku da ita Allah shirye da mu shi ne ya ce annabi ya yi nufin ne kar ya kuntata ko ya takura ko ya saka wani takaici ko harat a cikin zukata ko kirazan sahabbai da kuma sauran al'umma idan har akwai hali wani yanayi ya kama na bukata to sannan ku lura bukatun nan fa kala biyu ne akwai bukatun alheri akwai na sharri yanzu za ku je mitin akan yanzu za ku karyawa na ku ce za ku yi jami'i ha ba zai ba zai yiwu ba sai in bukata ce ta alheri kamar yadda in tafiye-tafiye ne wanda za ka yi mata kasar sai in tafiya ce ta me ta alheri ko kun je wa'azin ƙasa ko kun je da'awa ko kun je an yi muku gayyatar lacca ko kun je kasuwa ko kun je tsari ko ka je zumunci ko makaranta ko dai wani abu dai wanda musulunci ya yarda to shine ake haɗa sallah kuma ake rage ta amma ka tafi kallon dambe ko bol don kaga wasu har kasar ma suke bari sun tafi kallon champion league kwamanda ya ce masu kamfen sheik abdullahi anka ya ce a loda su kawai gaba daya eh yauwa duk abin da ba sharri ba ne harka ce ta yadda za a yi shugabanci da yadda za a jagorantar da mutane ba za a ce harka ce ta sharri ba ko in ka ga sharri ya shigo sai dai kai ka saka shi a ciki amma asalin harkar ita kanta Allah ya yarda a yi ta ko ba haka bane yawwa a ko a harkar kasuwar ma ai akwai abin da zaka shigo da shi wanda Allah bai yarda da shi ba ko to duk abin da Allah ya amince a yi shi kai tafiya domin sa to shine ake masa kasaru kuma sannan ake rage masa ake hada menene amma duk abin da asalinsa a tushensa Allah bai yarda da shi ba to in ka tafi a kansa wannan kasarun da wannan rage sallar da wannan hada tudun ba dauke ma ba sai ka cika dan haka ka ji da kyau kai ka ware tafiye tafiyanka Allah shirye da mu jama'a lokaci ya kure an nuna min lokaci tun dazu za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan eh wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته